بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله آه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه، wannan shi kuma shi ne darasi na nawa Hmm? na hudu dai ko to shi ne darasi na hudu a cikin wannan littafi mai suna ta'alimul muta'allimi tariqat ta'allim za mu tashi shafi na tara da ya ce fasulun finniyati halar ta'allum wannan fasuli zai karantar da mu akan matsayin niyya a lokacin koyon karatu ya kamata mutum ya yi niyya a lokacin da yake neman ilimi Ah, Allah ta'ala ya taimaka ya ce sun malabud da lahu sannan babu makawa lahu ga shi musulmi ko ɗalibin ilimi minan niyyati sai ya kasance mai niyya fi zamani ta'allumin ilimi lokacin da yake koyon karatu izin niyyatu saboda ita niyya hiyal aslu ita ce tushe fi jami'il ahwali ga dukkanin halin lukka بقوله عليه الصلاة والسلام سبر مغنر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات dukkanin ayyuka suna tafiya ne tare da niyoyinsu hadisin sahih wannan hadisi ne ingantacce haka ne kamar yadda ya faɗa hadisin sayyidina umar wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haka an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kan min amalin da dama ake samun wani aiki ta tsawar ko? ya ce ana iya suranta shi bi surati a amalin duniya da irin sura ta ayyukan duniya in ka gan shi a zahiri to za ka iya suranta shi da cewa wannan aiki ne na duniya amma wai ya siru sai ya kasance ya zamo bi husnin niyyati saboda kyakkyawan niyya min amalil akhirah sai koma daga cikin ayyukan lahira wa kan min amalin da dama ake samun aiki yutasawwaru da za a iya suranta shi bi surati amalil akhirah da sura irin ta ayyukan lahira summa yasiru min amalid duniya amma zai zamo daga cikin ayyukan duniya waɗanda babu lada a kansu bi su'in niyya saboda mummunan niyyar mai shi wayan bagi ya kamata an ya nuya muta'allimu ɗalibin ilimi ya yi niyya bi talabil ilmi da neman iliminsa ridallahi ta'ala ridallahi ta'ala samu yarda Allah maɗaukin sarki wa daral akhirata da kuma gidan lahira wa izalatal jahali kuma ya niyya zai kawar da jahilci an nafsihi daga rayuwarsa wa an sa'iril juhali kuma ya niyya zai kawar da jahilci daga sauran wayanda a jahilai wayanda ba su yi karatu ba wa ihya addini yayi nufin rayar da addini wa ibqa al islam yayi niyyar dawama musulunci fa inna baqa al islam bil ilmi saboda musulunci dawama sa yana dawama ne da ilimi eh wala yasihhu az-zuhud wat taqwa ma al jahili bai inganta a ce an samu zuhudu da tsoron Allah kuma tare da jahilci wanda ha gani da zuhuri ko tsoro Allah to akwai ilimi tare da shi an shadanil ustazu babban malamin nan ya rera min baitoci ash-shaykhu al-imamu jagora al-ajallu mafi daraja burhanuddin hujja ga addini sahibul hidaya ma'abuci littafin al-hidaya li ba'dihim ga wani daga cikin magabata da ya rera baitoci shi ma sai ya rera mana فساد كبير عالم متحتك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك يتي فساد كبير بناتي ودتك من جرمان غسكي عالم أسام مالمي متحتك ميكيت دوكوكا الله gashi ya yi karatu amma duk wata ƙofa ta haramun kekawa yake to wannan barna ce mai girma gaskiya amma wa aka baro minu wanda ya fi shi girman barna shine jahilun wanda yake jahili mutanassiku mai tsananin riko da addini to gara mugun malami da shi ta fuskar addini wannan ya fi cutar da addini shi wannan jahili bisa ga wancan don shi wancan malami cutarsa kawai ta tsaya ne game da sabon Allah kuma a karan kansa galibi sai kuma wanda ya rudu da shi saboda koda mutum ya yi karatu to akwai ayyukan da zai na sabon Allah kaga ko jahili ba zai koyi da shi ko jahili ya kalla ya san cewa to nan dai malam ya samu matsala shi kuma wanga jahili bai da abin da ya damu da shi sai ibada da abin da ya tabbata da wanda bai tabbata ba duk yake saboda haka za ta iya kai shi zuwa ga kirkiro abubuwan da Allah bai da su ba har wasu su yi koyi da shi to shi yasa ya ce ya fi wancan farna amma huma fitnatun ka sani dukkan su fitina ne fil alamin ga duniya gaba ɗaya azimatun kuma fitina mai girma gawa liman ga wanda ya tamassaku bihima ga wanda yake riko da su duk wanda ya riko da su to za su zama fitina gare shi fili ne yi a cike addini waya nuyi bihi shukura kuma mai neman ilimi shi yi niyya ta godiya ga Allah ala ni'imatul aqali ko akan ni'imar hankali da Allah ya bashi don in babu hankali ba a samun ilimi bale maganar bauta wasu hatal badan da kuma lafiyar jiki da Allah ya bashi in ba lafiyar jiki ba magana karatu ko bauta wala ya nuyi bihi ittibalan nasi ilai kar ya sa maransa shi yana neman ilimi ne domin mutane su dinga fuskantar sa an gani jayo hankalin mutane da ra'ayin shi a wurin su a ce yana da jama'a to kar ya yi wannan wala istijlaba khutamid dunya sannan kare nemi ilimi don niyya jayo wato daudar duniya yayayen duniya an gane ko wal karamati inda inda sulfan sannan kai nemi ilimi domin ya jayo wato matsayi samun matsayi a wurin shugaba wa gairi ko wani shugaba kai yayi ilimi kawai don Allah in waɗanga abubuwa sun samu ba tare da ya nema ba shi kenan ƙala muhammadu bin al-hassan muhammad dan hassan ya ce rahimahullahu allah shi masa rahama laukanan nasu da mutane sun zama kullum gaba ɗayansu a bidi bayina ya ce da a ce duk mutane bayina ne su tsayi su nemi hidima ya ce la'a taktuhun ya ce wala da na yanta su sai su zamo ya su fita daga ƙarƙashin nemin bauta ya ce wata barratu an wala'ihim sai in barranta daga jibintar lamurransu me yasa ya ce wa zalika saboda li'anna man wajada lazzatal ilmi duk wanda ya samu daɗin ilimi wal amali bihi da daɗin aiki da ilimi ƙalla ma ya ragabu fi ma inda nas to ya karamta sosai a ce yana kwaɗayin abin da ke tare ga mutane kaga mutum ya yi karatu kuma kwaɗe ya mai yawa to babu daɗin ilimi tare da shi babu daɗin aikin ilimi tare da shi an shada na shekul imamu al'ajallu al'ustazu kiwamuddini hamadu bin ibrahim bin ismail as-safar al'ansari imla'an la'abi hanifata rahimahullahu ta'ala shaira ya ce an shada na shekul tsohon malamin nan ya rera mana baitoci al'imamu shugaba al'ajallu mafi daraja al'ustaz wanda yake gogaggen malami ne kewa muddini ginshikin addini sunansa hamadu bin ibrahim hamadu ɗan ibrahim bin isma'il ɗan isma'il as-saffar an yi masa lakabi da as-saffar babban malami ne al'ansari imla'an ya kawo shi matsayin shifta imla'i la'abi hanifata yawa abu hanifa shiftar wannan magana shi kuma abu hanifa sai ya rubuta rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama shi'irin gawaken من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد فيا لخسران طالبيه لني- لنيل فضل من ال من العباد يتشي من طلب العلم دون إن علم للمعاد domin lahirarsa to fazu ya rabauta bi fadlin da samun wata falala min rasha da ta shari'a faya li khusrani talibi ya hasaran mene ma- masu neman ilimi ya hasaran masu neman ilimi li naili fadlin min al-ibadi don dai su samu falala daga bayi ba wurin Allah ba wannan hasara suka yi yace Allahumma sai dai illa idza talaba al-jaha in yana neman daraja ne lil- lil amri bil ma'ruf ko don ya samu matsayin da zai samu damar umarni da aikin kwari wannan haya anil munkar da mugun da hani daga mugun aiki inda yake rayuwa in baka da daraja ba za ka iya umarni da aikin kwarai ko hani da mugun aiki ba to sai ya nemi girman domin ya samu wannan dama ya dinga hana mutane mugun aiki da ba su umarni da aikin kwarai watan fizil haƙƙi da zartar da gaskiya wa i'izazid dini da girmama addini lale nafsihi ba wai don kansa ba wa hawahu da son ransa to nan fa ya juzu zalika Eh, ya halatta ya nemi ɗaukaka ya halatta ya nemi daraja ko da ta mukami ce bi kadari amma gwargwadon ma yuqimu bihi al-amra bil ma'ruf eh gwargwadon darajar da za ta bashi dama ya tsayar da umarni da kyakkyawa da hani da mugun aiki wannan haya anil munkar da hani da mummunan aiki wa yanbaghi li talibil ilmi ya kamata ga ɗalibin ilimi an ya tafakkara ya yi tunani fi zalika akan haka fa innahu yata'allamu al-ilma bi juhdi kasirin domin yana neman ilimi ne tare da wahala mai yawa to fala yasrifuhu kada ya juyar da ilimin nan ila duniya zuwa ga duniya kawai alhaqirati wulakantacciya alqalilati wadda take yar kadan alfaniya ko mai karewa kai za ka wahala sannan kuma wahala ka duka gabashe ta ga duniya yace hiya duniya aqallu min alqalili wa ashiquha adallu min adh-dhalili tusimmu bi sihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili yace hiya duniya ita duniya aqallu min alqalili ita tafi zama kaɗan daga abu daga abin da yake kaɗan duk abin da yake kaɗan ne to duniya ta fi shi zama kaɗan duk abin da yake ƙarami ne to duniya ta fi shi zama ƙarami an gane duk abin da yake kaskantacce ne to duniya ta fi shi kaskanci shine aqallu min alqalil wa ashiquha masoyan duniya eh masu shauƙin duniya masoyanta azallu su sun kafi kaskanci min zalili daga kaskantacce ma'ana in kana neman kaskantattu to su sun fi kowa kaskanci a duniya yace to simmu ita duniya tana mai da wasu kurame bi sihiriha da tsafinta Mm, takan wa wasu tsafi sai ta mai da su kurame Mm, a sihiru ana ana nufin shine kyalkyalinta da jan hankalinta da yaudararta ta hanyar yaudararta da dubarunta sai ta mai da wasu kurame ba sa majin wa'azi ba sa jin komai shine kauma wasu mutane wato umi wasu kuma za ta mai da su makari fahim su sai su waye gari mutahayyiruna suna masu ɗaimuwa bila dalili ba tare da wato ɗan jagora ba babu wanda zai jagorance su ya ce musu to kun kauce ga hanya ku zo ga hanya kaga akwai matsala ke don ko ina suna iya faɗawa za su iya faɗawa cikin halaka ko yawwa shine ma'anar bila dalili ai bila ka'idin ba tare da wanda zai yi jagoranta su ba ya fitar da su daga wannan ɗaimuwa wayan bagi li ahlil ilmi ya kamata ga bas- ga dali ga ma'abuta ilimi Allah yuzilla nafsahu kada ɗalibin ilimi ya kaskanta kansa don ka ji an ce karka nemi duniya kuma karka zo ka mai da kanka yawwa bitsamai ta hanyar kwaɗayi fi gairi matsamai a cikin abin da bai kamata a yi kwaɗayi a kansa ba wa ya taharraza ɗalibin ilimi ya yi taka tsantsan amma fihi mazallatul ilmi ga duk abin da zai jayo kaskanta ilimi to ɗalibin ilimi ya kiyaye kansa daga wannan ko sutura in kasan in kasata eh zai kaskanta ilimi to karkasata to gagari to da gabe gabata ana gare ustazu da kananan kaya ba bai gabata ana gare ustazu babu hula ba saboda ba sifa ce ta ɗalibai ba ba sifa ce ta masu ilimi ba to shi ne duk abin da ka san fihi mazalla akwai kaskanta al'ilmi ilimi to ka kiyaye kanka daga gare shi wa ahlihi sannan ya nisanci duk abin da zai kaskanta ba abota ilimi ko da ba shi ba in dai zai bayu a wulakanta masu ilimi to ya yi takatsantsan daga wannan abu waya kunu ya zama mutawadi an mai kankan da kai wata wazo kaga shi kankan da kai ya ce bayyana takabburi mataki ne tsakanin girman kai wal mazalla da kaskanci wal iffati da kuma kamun kai to shi ake kira tawadu kai ba kai girman kai ba kai ba kaskanta kanka ba sannan ka kame kanka daga duk wani abu mara kyau wa yu'rafu zalika fi kitabil akhlaqi amma ana sanin wa'in sifofi idan an koma littattafan da an ka rubuta masu bayani akan halaye na kwarai an shadani shekul imam al'ajallul ustaz rukunin islam ya ce an shadani ya rira min waka a shehu babban malami al'imam jagora al'ajallu wanda yake mafi girma al'ustaz babban malami rukunin islam wani ginshiki ne a musulunci al-ma'arufu bil adibil muhtar wanda ya an fi saninsa da al'adib masanan adabi al-mukhtari rahimahullahu Allah shi masa rahama shi'irin li nafsihi ya rera wa kansa waka ko waki yace inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqi ila al-ma'ali yartaqi wa min al-ajaibi wa min al-ajaibi ujbu man huwa jahilu fi halihi ahuwa as-sa'idu am ash-shaqi أم كيف يختم عمره أو روحه يوم التوى متسفل أو مرتقي والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فتجنب فتجنبن فتجنبنها واتقي yace inda tawazu a lalle shi kankan da kai min khisalin muttaqi yana daga cikin ɗabi'u na mai tsoron Allah sifa ce daga cikin sifofin mutumin da yake mai tsoron Allah shi kankan da kai kuma wabi a dalilin tawalu yarta ƙittaƙi mai tsoron Allah yake hawa ilal ma'ali zuwa ga darajoji zuwa ga ainihin matakai masu daraja a dalilin takawa don wani abin da yake ɗauka in yayi tawazu da shi kenan ba zai je ko ina ba a shi tawazu to sabab ne wanda a dalilin shi za ka yi ta hawa zuwa ga matakai masu daraja da nan duniya ma da lahira domin man tawaba a lillahi rafa a kowa to wannan shi ne shi ne abin da yake magana saboda haka alma'al shi ne darajoji yartaki da zai hau zuwa gare su wa min al'ajaib yana daga cikin ababen ban mamaki ujubu girman kai man huwa jahil ga wanda yake ya jahilci fi halihi halin karan kansa ma shi karan kansa bai san kansa ba amma kuma sai ka gaishe wa yana jiji da kai da girman kai ya ce to wannan yana cikin abin ban mamaki bai san a huwa sa'idu shin shi mai samun arziki ne a lahira amishaki ko mai samun rashin arziki ne ta hanyar shiga wuta shi bai san wannan bai ma san makoma ce ba bai san shi mai samun arziki shiga aljanna ba ne ami shaƙi ko ko mai taɓewa ne ta hanyar shiga wuta amma wai kuma wai gashi yana jiji da kai yana nuna shi wani abu ne am kaifa yuhtamu sannan am ko kuma kaifa bai san yaya yuhtamu umruhu yaya za a cika rayuwarsa ba auruhu ko rayuwarsa ko ransa yau rana yau matawa rana ya ranar halaka shine ranar tashin kiyama mutasaffilun shin shi mai kaskanta ne aw murtaki koko mai samun daraja ne ma'ana mutasaffilun shine mai shiga jahannama ne bai sani ba aw murtaki koko wanda zai haune ya shiga aljanna bai sani ba to yanzu wanda haka yana magana girman kai ya ce wal kibir yawo kaga girman kai sifatun lirabbina sifa ce ga Ubangijin duk wanda haga ya sata to ya are sifa ce ta Ubangiji bihi mahsusatun kuma ta keɓanta ga Allah kaɗai fata jannaban ha ya kai ɗalibin ilimi ka nisanci girman kai wattaki kuma ka kiyaye doka Allah kala abu hanifa ta rahimahullahu ta'ala abu hanifa Allah shi masa rahama ya faɗa li ashabihi ga mutanensa ya ce azimu a ma'imaku asali abinda a sunna ba a son a yi ainihin manyan raunna an gani saboda sifa ce ta masu girman kai na fatar an gane to zamanin abu hanifa sai aka samu shaidanu suna yin 'yan ƙananan raunna na shaidanci to shine sai malamai sun ka dinga fatawa cewa in za ku yi rauna ku yi manya don ku saba ma waɗancan don kai ɗalibin ilimi ko kai mutumin kirki kai ƙaramin rawani a je a ɗauka kana cikin shaidan to shi yasa shi yasa sai suka dinga ba su fatawa azimu a mahimaku ku dinga yin manya ku dinga yin rauna manya wa wasu a kamamaku sannan sai sun ka dinga yin sutura ainihin 'yan ƙanana a zo a yi hannun riga ɗan kaɗan matsatse haka to wanda haka ake so to amma sai aka bar musu wannan malamai suka dinga batawa cewa ku dinga yin manyan hannayen riguna duk wanda zai yi riga to ya yi hannu babba saboda da an gan shi a san cewa bai cikin waɗancan yana cikin malamai kenan duk da ba haka ake so ba da raunna ɗin da rigunonin duka ba a son a yi manya amma wata lalura ta tabayu na yin fatawa ga barin abin da kuma shi shari'a take so an gani kamar yadda zamanin hawarish ina jin ko karni na hudu ne ko na biyar to sai sun ka dinga yin salsali in za su yi aiki su yi salsali haka to asalin shi salsali halatta ne mutum ya aske gashin kai ne gaba ne amma tun da yan bid'a suna da wannan sifa sai malamai suka dinga ba da fatawar cewa in za ka yin aski ka kai talfabu saboda saba ma yan bid'a za a saba musu an gani to irin wannan matsala ce to da haka shi abu al'imamu abu hanifa ya yi wannan fatawa ya ce mala ya ce li'allah yustakhaffa bil ilmi don kada a wulakanta ilimi don ko kana malami in kai hita wadda ba ta malamai ba zai iya bayuwa a yi a rena ilimi wa ahalihi ko a rena ma'abuta ilimi saboda ba ka yi hita ta ne to shi ne malamai suka ce abinda a sunna in kana rayuwa wurin da ga fitar da mutanen kware ke yi ga fitar da mutanen banza ke yi ko da fitar mutanen banza ta halatta to ka barta ka yi wadda ta mutanen kirki don mi don kare ilimi da ba abuta ilimi wayan bagi ya kamata li talibul ilmi ga mai neman ilimi an yi hassila kitabul wasiya ya samu littafin da ake kira kitabul wasiya allati katabaha abu hanifa ta wadda abu hanifa ya rubuta ta li yunusa ga almajirinsa yunusa bin khalidin as-samti rahmatullahi alaihi to yana da kyau a ce ɗalibin ilimi ya samu wannan littafi kitabul wasiya inda ruju'i ko ila ahli lokacin da ya gama karatu shi ɗalibin yana son ya koma ga iyalinsa yace to ka tsaya zan rubuta ma wasiya a matsayin littafi sai rubuta masa yace yajiduhu man yatlub duk wanda ya samu wannan littafin ya yan neme shi zai same shi an buga shi ana sayar da shi kasuwa وقد كان أستاذنا حقيقة أستاذ ما لم يمو يا كسنشي شيخ الإسلام wanda yake tsohon musulunci burhanul a'imma hujjal shugabanni ali ibn abi bakr sunansa ali ibn abi bakr qaddasallahu ruha Allah ya tsarkake rayuwarsa ngane ko al-aziz wanda take mabuwaya rayuwar tasa ya ce a mara ni ya umarce ne bi kitabatihi in rubuta masa shi inda ruju'i lokacin da zan koma ila baladi zuwa garina wa katabtuhu sai na rubuta masa shi wala budda lil mudarrisi babu makawa ga mai karantarwa wal mufti da mai bada fatawa fi mu'amalatin nas game da abin da ya shafi mu'amaloli na mutane minhu to sai ya mallaki wannan littafi duk wanda an mai karantarwa ko mai ba da fatawa to ya nemi kitabul wasiya na al'imamu abu hanifa da akwai shawarwari da abubuwa sosai da ainihin shi ɗalibin ilimi zai karu da su to sai mu tsaya a nan gobe mun dawo sai mu tashi fasulun fikhtiyaril ilmi wal ustazi wa shariki wa sabat سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته